بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بك وأنت وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدنا لهذا المحضر والسعي في جنازات الناسون من السفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله na gode wa Allah tabaraka wata'ala da kowa ne komai a yau sha uku ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya da ashirin da biyu da watan Maci na ga watan march a dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba daga inda Allah tabaraka ta'ala ya ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wal azab bil maghfirah fama akbarahum ala an-nar ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ulaika wato waɗancan wanda suka aikata wancan mummunan aikin wato waɗanda Allah ya ce ba zai mutu magana ba a saboda mummunan aikinsu da sun karɓi a dukiyoyin mutane hanyar shugabantar mutane sun ki su gaya mutane gaskiya da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Allah ne ya aiko shi to wannan mummunan aikin nasu Allah tabaraka ta'ala ya ce saboda wannan zai ba zai musu magana ba in ko zai musu magana to bai wuce qalaqta fiha wala tukallimun ma'ana magana wacce ba farin ciki da tarbiyya magana wacce ba rahama ba tausayi a cikin ta amma dai magana wacce za ta faranta musu to Allah ba zai musu ba ba zai musu ba Allah ya ce ulaika su waɗancan mutane su ne wanda istarau zalata bil huda suka ba da shiriya aka ba su bata wal ala bil maghfara kuma suka wato bada wato gafara aka ba su azaba a kama akbarhum ala nar mamakin hakurin su a bisa wuta mamakin dawamar su a cikin wuta a shi azaba mutum sai yanzu yake da kudin sa nawa suke zuwa su yi leburanci amma mutum kuma sai da ta wallahi da kudin ya je sha giya ya yi zina wani ya yi luwaɗi duk sai ka biya kai ka sai wuta da me da kudinka Sabon Allah ma ba jiya wannan kyauta ke ba da ita? A'a. Da kuɗi, saboda haka da kuɗi mutum da kai yake sayan abu. Eh, yana kan shari'a sai ya bada shari'a a bashi bata ita ya zaba eh da ka sa giya ga ka sa abin da zaki da ka sa jina zaki ka sa abin da zaki amma ka gwamnati kai din ka rabu da shari'a ka bata da Allah ka rungumi bata shi mutum yake gafaran da aka ce za a yi kaza in an yi kaza Allah ya gafarta duk kace bakka kai azaban aje ai azaban ba ko Allah ya kiyaye Allah ya tafi asbaru ala nar ma makin hakurin su a auta ba makin dawamar da za su yi auta Allah ya ce zalika bi anna Allah ai wato wato zalika abin da yasa za a musu sakamako da wuta su dawwama a cikin ta har abada bi anna Allah ai sababi ne na shi lalle Allah nazzala kitaba ya saukar da littattafai attaura ne injila ne zabura ne duka ya saukar da su bil haqqi da gaskiya yayi bayanin komai dalla dalla manzanni sun zo sun isar da sako daidai ba su tauye komai ba dan me kai malami Allah ya sanar da kai zaka ce zaka koyi wani abu ka ja aya kai fassara da kaga dama daya ko kuma abinda kawai yayi maka yadda yahudawa suke da nasara abinda kawai ya mutu ya daina kun zuciya sai su bayyana sai ai kaza ai kaza ne abinda kuma duk ya saba yadda suke sai su koyi sai ai ba ba ma san da wannan baka da aka tambaye su ko himman da Allah da suka ce a wannan kan babu a cikin ma a tura gaba daya ko injila duk babu kaga wannan koyewa ne to za a musu azaba saboda wannan koyewa saboda Allah ya saukar da abin dalla dalla yayi bayani sannan su kuma suka koyi suka yi bayyanawa to shine saboda haka Allah yake cewa wa innal ladina ikhtalafu fi ikhtalafu fi kitabi lalle wanda suka yi sabani a cikin littafi ta hanyar suka yi imani da sashi ba su imani da sashi ba suka ce sun yi da wasu littafan wasu kuma ba su yadda ba su ne yahudawa da fi shiƙaƙin ba sa gucewa cikin jayayya da rarrabuwan kai ba idin wanda ya yi nisa daga gaskiya eh Allah ya tsare mu da tabbatar da mu kan shirya na'am
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين وآتى المال على ربه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين ومن الصليل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله ليس البر ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على هده ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهله إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله تبارك وتعالى يكتب ليس البر a in aka ce wato shi leta yana daga cikin akawatu kana idan ya zo yana neman ismi yana neman kabari to idan an ce lesal birru to ya zama shi birru ya zama shi ismu kana wannan na hauri an tuwallu shi ne zai zama kenan wato kabaru a lesa din an gane lesal birru kenan an tuwallu in kuma laisa birra aka ce to zai zama an kaddamar da kabar din kenan an gane an tuwallo kuma shine ismin wato a nesa din an gane to shine to kuma duk yadda aka juya din fasar ma kuma zai iya ya juya ba din nawo kenan to shine yace lakal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib wato ba shine nagarta ba juyar da fisakanku gabas ko yamma a cikin sallah a wannan raddi ne akan yahudawa yayin da suka dauki hankalin mutane daga abin da shi ake nema su suka kai hankalin mutane wani waje da ba ba wannan wani abu ne wanda yake faruwa har a yanzu har muna a cikin musulunci abubuwa masu ƙarfi wanda a kansu ya kamata a mai da hankali a kansu ya kamata a gina al'umma to sai a basu sai a kama wasu abubuwa wanda ba ba su da ƙarfi misali kabdu ɗaure hannu ana sallah da wanda ya ɗaure da wanda bai ɗaure ba duka ɗaya ne an gane duka ɗaya ne kawai wannan sunna ce kuma gairar ma'akala wacce ma ba ta da ƙarfi in mutum ya bata ba ba komai akai idan ko mutum ya ya samu ladan wa isa ma sai mu da zai littafi akan wato abin da shafi kabdu sai ya sa wa littafin suna raful malam dauke zargi daga wanda ya daure hannu shikenan kar ka zarge shi saboda ga hujjar sa ga hujjar sa ya kawo hujjoji kar ka zarge shi ba wai ya tashi ya ta abu nan ba to abubuwa ɗan ƙanana waɗanda ga manya-manyan da suka haɗa mu. Yanzu dukkan musulmai, dukkan ɓangarorin namun nan, kowa ya ji da Allah ɗaya ne, haka ne ko ba gaba. Kuma kowa ya ji da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Qur'ani nan duk mun yi da shi. To wannan ba su ne manyan ba? To sun haɗa mu gaba ɗaya mun yarda. To idan ka juya ka ga me ya raba ɗin, za ka ƴan ƙananan abubuwa da suka raba. Wanda ba su taka karatun karya. ɗan ƙanana ƙanana ƙanana waɗanda wani abin mustahabbi ne wani sunna ne ba wanda ba mu'akkali ba haka to to kuma wannan yahudawan to aikin su ne saboda haka sai suka dinga an ne ta akali baitul maqdis amma yasa ba akali baitul maqdis ba ake kallon ka ba me yasa aka yi kaza to ba wannan ne damuwa ba ba wannan ne matsalan ba shi Allah ya tare da birra ba nagarta bane ba wai alkhairi ne gaba daya cikin me da hankali a kalli gabar ko a kalli yamma in kana neman inda alkhairi dukkan alkhairi yake to yana cikin kiman amana billahi yana cikin wanda imani da Allah imani shi ake nema wanda duk wani aiki ba zai karɓi sai da imani to saboda haka alkhairi yana cikin waye cikin wanda ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala eh yace Allah ya ga walakin al birru sai dai birru man amana billahi shine wanda ya imani da Allah abinda ake kira nagarta shine ai imani da Allah wannan shi ake nema wal yawmil akhir ai imani da rana ta karshe tana zuwa ran da za a saka kowa da abin da ya aikata wal malaikati abinda ake nema mutum ya imani da dukkan mala'iku wal kitabi da dukkan littattafai wannan ake so a yi ba wai jiyar da hankali kan gabas ko yamma a fuskanci na wannan ka duk inda aka fuskanta in dai nan ne Allah ya ce ai shikenan ga abubuwan da ake nema ku zo ku yi ku zo ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah kamar da su waɗannan musulmai suka yi imani da Allah eh in kai imani da Allah ku imani da wato rana ta ƙarshe ku yi imani da dukkan mala'iku ku yi imani da dukkan littafai sannan wan nabiyyin nagarta shine kai imani da dukkan annaba kar ka saba ko guda daya kar ka ce ka yi imani da wannan baka imani da wannan dukkan hada kai imani da shi wa atal mala sannan kuma mutum ya bada dukiya ala hubbi yana son dukiyar amma ya dauke ta ya bada ita ga suwaye da bil qurba ya bawa danginsa wal yatama ya bawa wato marayu shi ko maraya idan dabba ne ko tsuntsu to wanda ya rasa mahaifiyarsa shine maraya a wajen dabba ko tsuntsu amma dan adam wanda ya rasa mahaifinsa shine maraya wanda ya rasa mahaifinsa shine maraya an gane saboda shi mahaifi shi ke tsaye akan lamuran wato ƴaƴansa da matan gaba ɗaya wurin da aka ce ya rasu shi ga sun zama marayu amma nan ma kafin mutum ya balaga ake kiransa maraya amma in ya riga ya balaga to ba zancen maraici kuma sai ya dawo ba maraya sai waye sai ya rago to shi ne to ya ya ba wa ba da dukiyarsa ga marayu da miskinai kuma ɗan tafarki ya ce da ɗan tafarki ya taimaka masa wato wanda ya kamo hanya ya baro garinsu to ko da yana dukiya a can garin amma yanzu yana kan hanya ne uzurinsa ya ƙare to nan ma aka ɗauka aka taimaka masa wasa'ili na aka taimaka mabarata wayannan su ne Allah yake nema a yi eh wasa'ili na aka taimaka wato mabarata masu roƙo waɗanda ba su da shi dole ta sa su roƙo wafin riƙaji ya ciyar da dukiyarsa wajen sayo bayi ya ‘yanta su daga bauta ko kuma ya sayo kamammu ribatattu na wato abin da shafi musulman da aka kama a wajen yaƙi ya je ya fanso su ya sayo su ya zo suka samu ‘yanci. To wannan shi ake kira shi ake so mutum ya yi ba a kama salata sannan suka tsaye da sallah ba a ta zakata suka ba da zakka wacce wacce aka farlanta musu wal mufuna bi ahdihim sannan kuma masu cika alƙawarin su idza ahadu idan sun yi alƙawari alƙawarin na tsakanin su da Allah su cika shi alƙawari na tsakanin su da manzon Allah su cika shi alƙawari na tsakanin su da littafin Allah su cika alƙawari na tsakanin su da su ya su ya uwan su mutane su cika wasabirina fil ba'sa'i kuma da masu haƙuri a cikin wato tsananci tsananci irin wannan tsananin rayuwa da ake ciki na tsadar rayuwa kusan komai ya yi tsada to a same ku a cikin tsananin haƙuri yadda rayuwar ta yi tsanani to kuma ku jarrabu kuma da haƙuri ku sani abu ne mai wucewa an fuskanci irin wannan yanayi a zamanin da suka wuce kuma ya wuce ya zama tarihi mutum zai ɗauki sa ɗaniya ya sayar ya siyo buhun abinci guda ɗaya an yi wannan amma kuma ya zo ya wuce saboda haka wannan ba zai wuce saboda haka yana daga cikin abin da ake so ku zama ku zama asabiri na masu haƙuri til ba a sai a cikin tsanance tsanance ma'ana lokacin tsananin talauci wadzarra da kuma lokacin rashin lafiya annoba mace mace wahinal ba'd da kuma lokacin yaki ku zama masu tsananin haƙuri Allah ya ce ula'ikal mawsufuna waɗancan wanda aka ba wannan sifa waɗannan wanda suka samu waɗannan sifofi to su ne wanda allazina sadaqu fi imani su ne wanda suka yi gaskiya a cikin imani su ne kuma suka yi abin da Allah yake so eh ba masu hauma hauma kan gabas yamma gabas yamma ba na ake nema ba ga abubuwan da ake so ku fanti da su zama su ne ayyukanku su ne halayenku su ne ɗabi'unku Allah ya ce wa ulaika humul muttaqun wa inna kuma sune masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu dage zama wa'innan abubuwan da aka lissafa sune sifofin mu sune ɗabi'un mu ba jayayya shine ɗabi'ar mu ba mu imani da Allah tsaya san zaka tsaya gaban zatin Allah zaka yi bayanin duk abin da ka aikata Allah zai ce maka ikra kitabaka kafa bilan suka lima alaika hasiba karanta littafinka yau da kanka da kanka zaka ma kanka hisabi ba ma sai wani ya ce ma gashi gashi to duk mutumin da ya san zai wannan tsayuwa ai ta kanka zaka yi wato misalin mu a wannan duniya kamar irin masu yin keji in sun kamo tsuntsaye sai su sa a cikin keji ko kuma sukan je jeji haka sai su buɗe keji ne su sa wani abu kaman abincin da tsuntsun yake bukata sun tsaye ne su shiga cikin kejin garin ya shiga cikin sai dan danna wani abu sai abu zai wuce to an kama tsuntsun da haka to wannan tsuntsayen sun kai goma suka shiga ko ɗaya ne ko nawa ne to misalin mu kenan a cikin wato wannan duniya kana cikin wannan kejin ina ne wannan kejin yanzu akwai wanda yake da ikon fita daga ƙarƙashin sama kowa bai da ikon fita daga karkashin wannan sama sannan wannan ƙasa akwai da zaka ka fita daga barkan wannan ƙasa ba yadda zaka yi kaga a ce wani keji ne aka sa yamma a cikin sa sama shine wannan sama damu ba mu isa mun barta ba ƙasa shi ne wannan ƙasar na hukumcin wata sannan duk gudun ka nan sai ka gama gudun haka za ka dawo kuma haka nan ma gudun ka haka za ka dawo a cikin keji muke inda ka je ma irin nan din ne duk kuma na Allah ne tabaraka ta'ala to muna cikin keji mai hankali shine wanda shi ba dan uwansa wanda aka tsare su tare ya dame shi ba a'a shi yanzu tsakanin su sai zai shirya da wanda yake ne kejin ne to mai hankali ke an gane saboda haka shi mutum mai hankali kullum sai zai shirya da Allah shine damuwarsa saboda ga wannan kejin nan an ce akwai yiwuwar a kai ku wuta kai da ka rayu a keji sannan kuma daga nan a kai ka wuta ai kaga abu ya baci to kaga daga kejin nan kuma akwai yiwuwar mai kejin nan je ya shigar da ku aljanna to kaga tsakanin ka da mai kejin nan kawai zaka dinga neman sulhu neman a kasanta neman a shirya me yace ma kai kai me yace ma ka bari kai kullum shi kake kallo shine damuwar ka amma sai ka bar mai kejin ka sai ka zaga da dan uwanka wanda kuke tsare tare sai kana ta tattaka ai yayi kaza ai to ina ranka da shi saboda haka mutane ba sa ganewa amma mu gane cewa lalle lalle ya zama damuwar ka Allah ya zama abin da ka sa a gaba Allah komai za ka yi kai dan Allah komai za ka bar shi ka bar shi dan Allah to wannan shine aikin da Allah zai karba kuma da shine za a tsira na'am
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الالتفات في القتلى الغر بالغر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإقساط في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اجتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله يسألين الله تبارك وتعالى يكتب يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني وتب عليكم الصيام lalle an wajabta muku a kutiba alaikum alqisasu an wajabta muku qisasi kisasi shine ra wato sakayya eh wato yadda kai a maka haka shine kisasi eh tilkatila a cikin waɗanda aka kashe an wajabta muku sakayya cikin waɗanda aka kashe al-hurru bil hurri idan da ya kashe da shi ma a kashe shi amma ba a kashe da dan ya kashe bawa wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa sai a kashe shi shi ma wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta faman ufiya lahu min al qatilina min akhihi duk wanda aka yafe masa mutum ne yayi kisa sai aka yafe masa ka bar ma mutum wuka kafin ya mutu aka ce ai wane ne ya saka maka wannan wuka kuma ya yi nufin ya kashe ka sai ce ba kuma na yafe ma to shikenan to wannan hukuncin shi daban ne da yake ya yafe masa to yanzu diya za a yi a gani to amma yace a to aka ban yadda ba kashe shi shikenan ko kuma in uwa suka ce a tun da ya kashe mana baba mu ma kashe shi kai za shikenan amma idan yan uwan sun kai goma sai aka samu ɗaya sai ce shi ba komai ya yafi to da kiyafiyar ake so to shi ke sai dole wancan tara hakuri za su dole diyar za ka kowa a jefa masa kuɗinsa saboda dama kisan ba kan shi ake ba sai in ya kama dole an gane to to shi ne saboda haka faman ufiya lahu min ashi shay'un duk wanda aka yafe masa aka ce to yanzu ka kashe shi amma a ce an kashe ka to bai yi ba tunda shi ya riga ya mutu ko ma ya za a yi ba da ba zai ba to amma yanzu an maka afuwa ka kawo jiya to shikenan idan haka ta faru to sai Allah ya ce fattiba'un min aki shay'un kana fattiba'un bil ma'ruf to yanzu sai a biki da kyautatawa sai a dinga to to ai kokari a kawo diyan nan ne ba tare da an tsananta masa ko ana masa gori ba ka samu ma mun yaje maka ba diyan ma baraka bayar kana man jikiri sai mu kashe ka wallahi ba a son haka ba a son haka a bi shi a hankali ta ce wato ai kokari ji a samu a ba marayu da masu gadon ta wannan jiya ana bi a hankali har ya samu a har haɗo kuɗaɗen a baya sai Allah ya ce ɗaya ɓangaren ma wa ada'un ilayhi bi ihsan ɗaya ɓangaren ma wana wanda suka yi kisan kenan su ma kuma su yi ƙoƙari a tattaro kuɗaɗen ba tare da ana cewa sai lokaci kaza sai lokaci kaza ba a yi ƙoƙari a tattaro kuɗaɗen a bada tunda ai sun taimaka muku tunda ba a kashe dan uwanku wanda ya kisa kuma kisan ya yi ne da gangan to to tunda ba kuke shin ba to kuma ku yi kokari a tattaro wato abin da shafi kudin jiya a zo a ba waɗanda aka musu kisa Allah ya ce zalika irin wannan hukunci da na gaya muku tahqiqun min rabbikum sauƙaƙawa ne daga wajen ubangiji wato ayi kisasi ka kashe a kashe ka ko kuma ka kashe ayi afuwa a karɓi diya wannan wato takafihun sauƙi ne daga wajen ubangijin ku ta yadda aka ba ku zaɓi kowanne aka yi aka ce yayi a ba irin yadda aka yi wato yahudawa ba takafihun yarda wa rahama sannan kuma rahama ce saboda su lam yatin wahidan kama hatam al yahudi ba a wajabta ɗaya ba aka ce dole kamar yadda su yahudawa dole ne kawai in je ka kashe to kashe kaza kawai haka Allah ya tukar musu a shari'a sannan wa alal nasara shi kuma nasara in ka kashe kawai diya za a karba ba zanta a kashe to amma mu kuma al'ummar annabi Muhammad sai Allah ya ce ba da duka cewa in an ga ya kashe a kashe shi kenan idan wanda aka kashe bai yace ba su ma dangi suka ce ba su yace ba sai a kashe shi ba tunda amdan da gangan ya kashe an gane idan kuma suka ga to to an kace shi ma me riba ga ƴaƴansa nan a tagayyare a walakance in an karbi diyar bai fi ba to shi kenan aka karbi diya shi kenan idan kuma ƴaƴan manya suka ce kuɗin banza kuɗin wafi ya kashe mana babanmu a kashe shi kawai shi a kashe shi me yasa shi ma ya kashe to saboda haka sai aka ba da zaɓin nan saboda me saboda muna tare da annabi Muhammad ina Allah ya ce zalika تخفيف من ربكم ورحمة Allah faman itada ba da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan haka kun ce kun yi afwa a ba da diyya shikenan aka yi kokari aka kawo diyya aka bada sai aka samu wani kuma dama shi baya daga cikin wanda suka yace suka zaga suka je su suka kashe bayan kuma an ce a kadiya kuma an ɗauki diya an ba wanda shi ne ta'addanci ke to shi ne Allah ya saka wani da ba da zalika duk wanda suka ƙetare iyaka bayan haka suka zalunci wanda yayi kisa ɗin suka kashe shi to falahu azabun ali lalle yana da azaba suna da azaba mai raɗaɗi wanda za mu fara yau na wala kun tilkisa
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله أكبر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ai walakum hayatun fil qisasi ma'ana kuna da rayuwa a cikin qisasi akwai rayuwa a cikin ƙasa wato abubuwa sun lalace ne shi sa ki ga abubuwa sun zama yadda suka zama duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi zai kiyaye ba zai kashe dan uwansa ba saboda shi ma ya san in ya kashe dan uwansa kamar ya kashe kansa aga zai kiyaye mutane na sun rayu mutane su sun rayu daman ka san ka kashe shi na san kashe banza shi kenan sai ka kashe shi kaga an yi asarar rai kai kuma ka ci banza kai ma a tafi a tafi a tafi inda sana'ar ka ne kisa kai ma wanda zai kashe ka shi ma kuma ya kashe banza shi sa kashe kashe suka yi yawa saboda saboda ba a sakayya ba a jin ka'idar shari'a kawai kowa abin da ya ga dama zai yi in ga ga an tada hankali to ka kashe wani babba ne a gwamnati amma in dai dan mu talakawa ne ka kashe ba kuma karan talaka ba kuma ne saboda haka lalle dai ga tsarin da Allah ya tsara mana idan mutum ya kashe to a kashe shi to kuma Allah ya ce a cikin hakan akwai rayuwa wanda su Yahuda da Nasara kamar Nasara su abin da suke cewa to ya kashe an kashe an yi biyu babu kenan da ya kashe kuma ya riga abun wannan ne ya riga ya mutu ko a karbi kuɗi to duk wannan ba dabara ba to wannan zaɓin da Allah ya ga duk wannan haka yayi kawai ayi eh to aka yi to insha Allah wa anan za a samu wato rayuwa saboda haka Allah ya ce kuna da rayuwa a cikin kisasi ya ulil albabi ya kuma abota hankali yace da annal insana idza alima annahu idza qatala yuqtal taraka al-qatala ayyar bizalika nafsani shi mutum idan ya san in ya kashe za a kashe to zai bar wannan kisa sai rayuka guda biyu su rayu Allah ya ce la'allakum tattaqun wato ko kwaki yayi sakayya da za a yi saboda haka ku kiyaye wato kakkashe junan ku na
كتب عليكم إذا هدر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
كتب عليكم إذا هدر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله تبارك وتعالى يكتب kutiba alaikum wato an wajabta muku idza hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa dalilan mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku an wajabta muku in tara khaira dan ya bar dukiya mai yawa wato nan Allah ya kira dukiya da alkhairi kuma dukiya alkhairi saboda wanda aka bashi dukiya kamar an bashi mabudin shiga aljanna da ita zai yi kokari ya gina masallatai ya gina makarantu ya taimaki malamai ya taimaki talakawa ya taimaki miskinai ya taimaki wato abubuwan da zai zama ci gaban addinin musulunci kaga da wannan sai ya tafi ina aljanna kaga dukiya a ce in dai an sarrafa ta yadda ya kamata ina za ta kai mutum aljanna sai dai matsalan dukiyar da yawa in an same ta kuma sai a bar Allah da da yawa sai a da an same ta kuma shikenan da da shi kuke sallan jami'i to biya yi kuɗi eh da da sallan jami'i shi ke sai da sallolin ma sai ya da zai dafkar haka dai to sai ka ga gaba ɗaya tsira mutum da Allah shi sa da yawa Allah ya so mutane da alkhairi sai ya gama su da talauci sai ta fama a kullu yana rabbana ba rabbana ba mu shi dai kullu abin da za a bashi ya wuce abin da yake a ranar dole sai an zage shi haka dai haka dai har ya mutu sai je shiga aljanna wanda da an ba shi wata kila da ya mutu kuma ita zai shi saboda haka a dan talauci ya damu mutum ko kar ya damu eh Allah ya taba mu kuma in dai lahira ta yi kyawu insha Allah wuri ba ya ba eh shine Allah yake cewa an wajabta mu idan ɗayan ku alamun mutuwa suka zo masa in tara khaira idan ya bar dukiya da yawa to yana da daman alwasiya ta yi wasiya da walidai ga iyayensa ita ga abin da za a ba su wal aqrabin da makusantansa danginsa bil ma'ruf da kyautatawa ya ce ga abin da za a ba wa ne ga abin da za a ba wa ne amma dai kar ya ƙara a kan sulusi wannan haƙƙan alal muttaqin wato wajibi ne a bisa masu tsoron Allah wannan aya mansuka ce ma'ana an soke wato hukuncinta amma ba a soke karanta ta ba shi qur'ani akwai wanda aka shafe hukuncinsa aka shafe karatunsa wanda wani yana cewa irin su lam yakun nan yawan lam yakun ya kusan bakara yawa ne da ita sai da su aka ga jabe ta aka bar wani to wasu wurin da wasu ayoyin sai a shafe karatun kuma a shafe hukuncin wani kuma sai a bar karatun amma kuma an shafe hukuncin wani kuma sai zanto an shafe karatu amma hukuncin yana nan an gane yanzu misali in aka ce maka ina ne ayar da Allah yake cewa idan misali a tsoho da tsohuwa idan suka yi zina ma'ana wanda ya taɓa aure da wacce ta taɓa aure idan sun yi zina a jefe su a ina aya take a Qur'ani babu babu ma'ana akwai ayar amma an shata karatu amma hukunci yana hukunci yana da har yanzu inda an samu shekhu zani wa shekha zaniya to dole farjumu jiban da jiban jiban zai an gane kaga an taka karatu amma hukunci yana to ha qur'ani to wani kuma gashi nan hukuncin na nan karatun na nan an gane to haka haka qur'ani yake to haka wannan tana daga cikin ana karanta ta ana samun lada amma dai hukuncin nata baya me ya tafiyar akwai ayoyin da suka zo suka ce to ga magadanka wani da wani da wani da wani za su gaje ka wani da wani kuma in wa'annan suna nan su kuma ba su da gado wani kuma ko a dai an rasa kowa sannan shi gado to haka dai ayoyi kuma da hadisin da yake cewa la la wasiyata li duk wanda yana cikin wanda za a raba wa gado to shi ba a masa wasiki ba a masa wasiki wasiki kawai ga wanda dama bayi da rabo in ka mutu wataƙila yaron shagon ka ne wataƙila yaron aikin ka ne wataƙila mutum ne mai na kirki wataƙila malami ne a anguwa sai ka ce to in na dama na yi niyya in gina malam wani masallaci ko in gina masa makaranta a na yi niyya zai ɗauki da nauyin karatun wani to ko na mutu a ɗauka cikin sulusun dukiya na amana. An gane? Amma wanin da bai da gado, amma mai gado ba shi ba wata shi da za ka yi a kansa. Shi dama ko ka yi wasiti ko ka yi wasiti yana da rabo cikin dukiya. Za ka babu wasiti ga wanda yake da wato gado. To shi ne saboda haka wannan aya a mansuka ce. na faman baddalahu
faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim
man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim Allah tabaraka wa ta'ala yace faman baddalahu duk wanda ya canja wasiki ba da ma sani abu bayan kuma ya ji ya san abin da aka yi wasiki din da zai rasu ya ce to abawa ne kaza abawa ne kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk kuma a cikin sulhun dukiyar dama idan mutum zai rasu yana da iko ne kawai da daya bisa uku na dukiyarsa ɗaya bisa uku na dukiyarka shi kawai kake da wato iko a kanka abu da ya haura haka baka da iko a kanka kuma ko ka ce ai ba za a yi amma ɗaya bisa uku ke to wannan kana da shi kana da iko a kanka to haka za ka ce ka yi da za a yi ka yi da za a yi duk da wannan mawan gala ta asul ka ce Kirki fa yana da yawa, amma dai har da haka da shi wannan kana da iko a kansa ka ce a rabar a yi kaza a yi kaza a yi kaza. to shi ne saboda haka duk wanda ya canza bayan kuma ya canza yadda mamaci yake ayi abin nan to fa inna ma ismu alladhina yubaddiluna zunubin yana kan wanda ya canza din baya kan wanda ya wuce baya kan wanda ya wuce wanda ya wuce ya ce kaza kaza kaza shi ya samu cikakken ladan an gane na yin wannan alkhairi ne wannan kyautar zunubin kuma yana kan waye wanda ya yi ba bake ya ce ba za a bada din eh yace ba za a bayar ba ya ga alaji ya mutu yace ba za a bayar ba to wannan zunubin yana kansa inna allaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala sami'un yana jin maganan mai wasiki yana jin me yake faɗa na cewa a ba wani kaza a yi gina masallaci a gina makaranta alimun kuma ya san aikin wanda shi kuma aka bar wasikin a hannunsa wanda shi kuma aka ce shi ne in an yi an mutu to yayi kaza yayi kaza shi ne shugaba na fa man kafa ne mutun janafa
فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله ومن كاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يقول فمن كاف من موت جنفا duk wanda ya ji tsoron janafa karkata ga barin gaskiya min mutin daga mai wasiki din yaga zai rasu kawai sai tunda ya sha wahala ya tara dukiya kuma yanzu yau zai mutu za ta zama wasu ne za su mallake dukiya to kawai sai ya nemi ya watsa dukiyar ma kowa ma ya rasa saboda haka ya dinga sai ya yi rabo rabon ya zanto ya wuce silitin dukiya to to to idan an samu wannan karkata ga barin gaskiya au itiman ko kuma da gangan sai ya ƙara akan silitin din to fa aslaha bainahum sai aka samu wani sai yazo sai ya jara shi to akar makalla ga yadda za a ga yadda za a ga yadda Allah ya ce ayi ga yadda kuma ya kamata ayi saboda haka karka yi wasici ya zanto ya wuce kima yadda Allah ya ce ayi ka ka bar ɗan uwanka cikin talauci da damuwa kar ka yaka ko kuma ku da aka muku wasu ce ku yi haƙuri ga yadda abubuwa ce ga sai dai mutum ya shigo sai ya jara tsakani to fala isma alai wannan babu laifi gare shi bari ma za a ba shi tsada akan wannan aikin alkhairi da yayi na kasanta tsakanin wanda ya wasiti da waɗanda aka ma wasiti cewa a ba su inna allaha lalle allah tabaraka wa ta'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai Allah ji kan mu Allah kuma wani gafara na
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka zo kafin ku ba akan mu aka fara azumi ba la'allakum tattaqun ko fa ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi abin da ya sa ku saboda ku tsira daga azabar a shi azumi na faɗa ba wai ka bacci da sha da jima'i shi ne kaɗai azumi ba a dole ƙaryar nan a bacca gulman nan a bacca annanimanci nan a bacca cin haramun din nan a guje shi duk wannan yana cikin azumi azumi yana cikin azumi saboda haka dole ne mutum sai ya bar waɗannan abubuwa sannan azumin sai zama ya samu kammala ya samu shiga wanda su sufaye kama azumin su kama rutana eh su yana daga cikin azumin su sai ma ka bar ganin kanka a matsayin kai kai daban kai mai azumin a azumin ma daban wanda ake ma azumi kuma daban a dole sai ka tattara aikin ga wanda shi yake yin aikin to sannan azumin ka ya karbu amma azumi da shirka ina azumi zai karbu to su da ke su dama su a hailabin suke eh wani ɗazu yake tambaya na wai ai ɗariƙa din na ai ba wanda ya ce ai ɗariƙa ba aya ba hadisi kan cewa ai dariƙa a shi abu in ba ka san shi kawai shi ke nan shi ɗin dariƙa ba dole ba ne ba dole ba ne ko in ba ka son abu shi ke nan da ba a ce dole ba kawai burin mu ka musulun da kuma ka musulun da ba shi ke nan ba a cikin musulun da aka aje ka ba shi ke nan ba kawai shi ne burin mu in ka karɓi tijjaniya ko ɗariƙa ba laifi amma kuma cewa suna yin abun babu hujja ba dalili ko ba aya ba hadisi wannan ba gaskiya ba ne me ne suke yi din astaghfirullah suke yi astaghfirullah shi ne aikin na farko su su yi baya to ba ga shi na a cikin qur'ani gashi nan fa kun ta ga tururar ba kun illa kana gafa bisin sama alaikum bidara gashi nan wasu ta ga tururar illa kana sawa gashi nan cikin qur'ani ayi da cikin kare ayi cikin bari sai mai zai salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ayi da amanu sallu alaihi wa sallim lalle allah tabaraka wa ta'ala da mala'ikun suna salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya koɗi suka yi imani ku yi salati a gare shi. Miƙa wuya hakika ne miƙa. Sai mai aikin su na uku sai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Shi ne ba. Shi kuma manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam Abdul ma qultu ana wannan gina min qabli la ilaha illallah. Mafi cikin abun da ni ne bai ta faɗa. Annabawan da suka zo kafin ni suka yi wai ta faɗa shi ne la ilaha illallah. Allah kuma yana cewa ya yi lalina amanu ku la zikir ta biyu kuka ta faɗi ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa to yanzu sai kace to ɗan ɗariƙa ku je ku ci gaba da ɗariƙan amma kar ku yi la ilaha illallah kar ku yi salatin manzon Allah kar ku yi istighfar to me ɗariƙan ke babu wannan abin shi ne ɗariƙa shi za yanzu haka da ka bar wuridin idan kana so ka koma sai ka zo mun sake baka sai mun sake maka izini saboda barin wurin shi ne ka bar tsarika barin wurin shi ne ka bar tsarika yin wurin kuma shi ne yin tsarika Tsarika in an ce to to ai sai an kawo masa ayat da ce a yi tsarika. Eh ayat ta ce a yi tsarika. to sai mu je to yanzu kawo mana ayatin ta ayi tafsiri a Ramadana kawo ai suna ne abu suna ne abu amma me ya kunsa shine buhu ne me ya kunsa idan ya kunshi mushe ne aka saka a cikin wannan buhu shi kenan da buhun da mushe ya zama najasa sai a haka idan kuma ya zama buhun ya kunshi shinkafa ne yadda ake tsadar rayuwar nan aka gaba ya wani lura aka abu yayi kwalba ce idan giya ne a cikin ta sai a yasar kwalban ta yi muni amma idan coca cola ne a ciki ko fanta ko mirinda shi ke nan ba laifi to ba sunan abu ake duba me yake cikinsa ake duba yanzu misali ba ƴan uwa suna izala ba to yanzu ina aka ce ayi izala a cikin Qur'ani ƴan uwa ba suna shi'a ba ina aka ce ayi shi'a a cikin Qur'ani to amma kawai za a duba me abun ya kunta ya kunshi kaza da kaza da kaza da kaza shikenan idan ka ce adadi sallah ma tana da adadi azhar raka'a kaza la'asar raka'a kaza duka adadi ne raka'a kaza har ka kai kai biyar azhar an karba an karba ba yayi bai ba amma kai hudu shikenan dare adadi ke wani sai ce maka to to dole sai na je an bani ba sai da yin istighfarin ba da ta yin salati shikenan in kai kana da ladan wannan kana ladan wannan duk wanda ya istighfari ko bai shiga dariƙa ba ya ya samu da istighfari salatin annabi ya samu amma dai akwai wani sirri kuma da ya rasa shine sirrin izini sirrin izini yanzu mu duk wanda ya karbi dariƙa za a ce masa an baka dariƙan da izinin shehu tijjani wato wannan akwai sirri a cikin wannan abu amma mutane ba su sani ba wato yadda abun yake shine a sallah wannan sallah da muke ta farilla na kar ku tsammani idan mun yi sallah gaba daya kowa ladan sa da yake dan wa gaba ga wani yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zai yi azhar bayan azhar ba to abinda zai samu daga wajen Allah tabaraka taala na lada to tunda aka fara sallah da Jibril ya sauko da sallah tunda aka fara sallah har a tashi duniya ba za a samu ladan azhar din manzon Allah azhar guda ɗaya ba abinda Allah zai ba shi saboda iya sallan da yin ta yadda Allah ya ce a yi to duk sauran halittu duk sallar da muka yi ina bai kai ladan sallah ɗaya na Allah ya to sai aka ce misali aka sauko irin su shehu tijjani to sai aka ce misali yanzu an baka ka yi sallah amma za a baka irin ladan manzan Allah irin izinin da manzan Allah Allah ya ce masa yi sallah ga igirarin da zai ba shi a irin matsayinsa to irin wannan ladan za a baka matsayin na wasa ne? saboda haka kowa ana bashi ne gwargwadon matsayinsa gwargwadon matsayinsa amma ku sani lallai lallai Shehu Tijjani ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya lamunce masa cewa duk abin da ba Tijjani zai yi misali ce la ilaha illallah to duk wanda ba Tijjani ba sai yayi wannan dubu ɗari sannan ladan sai zama daya kuma aka ce Allah mu ce masa duk in dai ba tijjani ne ke la ilaha illallah haka in ya karanta harafi daya a cikin Qur'ani sai wanda ba ba tijjani ba ya karanta dubu ɗari sanar su zama daya wannan kuma haka abu yake ba man sha kaliu ne in mutum so ya yadda in ka zo ka yadda amma dai haka abu ne Allah ya sa mu dace. Amma mu gane karɓar ɗariƙa ba dole ba ba dole ba Kuma ka bar wanda suke ɗariƙa su yi ɗariƙa su bara a tambaye ka akan wannan abin kiyama. Shi in ka bar su baka tushe ba baka zage su ba ka bar su kai ɗariƙa su ba za a tambaye ka me yasa ka bar su ba me yasa ba ka ja ba ba za a tambaye ka ba. Sai ka yi ta kanka kawai ka bar su ma su yi ta kanka. Mu abin da muke kai mun yadda da mu da ƴaƴanmu da zuriyarmu har su kare su mutu akan wannan na faɗa wa tankara wani malami wanda jiya na gaya mana shi a yana daga cikin majalisar malamai na jihar Gombe muna tattaunawa da shi wata ran na ce masa ni yanzu ni a karan kaina ina Allah yana jin mu yace min Allah yana jin mu yace to ni na yadda duk aikin da ne kar Allah ya duba duk aikin da ne kar Allah ya duba amma inda ya sa shehu tijjani da inda ya sa shehu ibrahim Allah ya sanya ni a wannan waje in wuta ne ma na yi nace maka to kai kuma dan Allah ka ce kar Allah ya duba aikin ka tunda yanzu Allah yana jin mu kar Allah ya duba aikin ka da kai kyakkyawa ko mummuna amma inda ya sa Sheikh Abubakar ba muku gumi inda ya sa Sheikh Sama'il Idris ya sa ka a wannan wajen sai ce ni shi ba mahaukaci ba ne shi ba mahaukaci ba ne na ji ni ma ba mahaukaci ba ne amma ni ina da yaƙinin wanda nake bi billahi la ilaha illa huwa suna kan hanya mu daidaiciya wallahi kai kuma ir ka ce kai ma Allah ya sanya ka inda ya sa jagororinka sai shi ba mahaukaci ba ne to ala ayi halin mun muna tabbacin wallahi abin da muke kai hanya ce madaidaici ko fatan mu mu mutu da mu da iyayen mu da dukkan wato masoyan mu da zuriyar mu duk akan wannan hanya barkan manzon Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah dai yace ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta waɗanda suka zo wato a gabanin mu na daga al'ummatin da suka wuce la'allakum tattaquna ko kwa ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah gobe za mu tashi ayyaman ma'adudat Allah ya mana jagoranci Allah ya ƙara mana son Allah ya son manzon Allah don bayan Allah ta kai barkan manzon Allah ta Allah ya mana dukkan damuwi Allah ya tabbatar da mu akan hanya muridiya iyayen mu da suka Allah ya gafarta mu idan muke rayu Allah ta yi mu amfani mu ta amfani waɗanda za su zo bayan mu ta amu da zuriyar mu Allah ya jibanci rayuwar da tarbiyyar mu zama salihai jagorori a cikin addini barkan manzon Allah ta Allah ya lati goma ga annabi Kulwallahu marahu hadiya